وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an kammala karɓar hadda ko? alhamdulillah yau muna 23 ga watan rajab shekara ta 1442 wanda ya yi daidai da bakwai ga watan march shekara ta 2021 wannan kuma shine karatu na hudu a cikin jerin karatun alfiyat ibn malik kamar yadda Allah subhanahu ta'ala muka ya bamu iko muka faro Allah ya sa mana albarka kuma kada manta wannan karatu muna yin shi ne da manufa guda ɗaya manufar shine ya za a yi mu sami ilimin luga wanda zai taimaka mana ƙara fahimtar alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma na biyu mu ga mu ma bisa ga fahimtar magabata kuma mu ga wani irin gudunmuwa ne za mu iya ba ayoyin alkur'ani da hadisan manzon sallallahu alaihi wa sallam wannan su ne babban manufa ba wai musalluga mu zo mu ta gaddama ko mu ta koyi ko makamancin wannan ba haka bane Allah ya samu dace sannan kuma mun yi magana za mu karatun fikihu ko na littafin malikiya ba don kawai ba saboda rauni da muke da shi gaskiya kuma raunin nan shi kan jawo matsalan fikihu za ga dan karami ne fa matsalar ta amma sai ga mun kasa fahimtar muna fata ran talatan nan insha Allah ta'ala za mu fara karfe 8 takwas da kwata 8 zuwa 8 da kwata muna fata za mu fara karatun ishmawi insha Allah da tare da manzumatul qurtubi a can musallaci insha Allah ta'ala duk wanda ba maganan wani registration ko wani abu kuma kamancin wannan kawai abin da ake bukata in zaka zo ajin zaka zo da 200 shine za mu yi da shi na hidiman ajin siyan mai na generator yin kokarin siyan data tura karatuttukan da makamancin wannan muna fatan za mu raba ishimawi kashi uku za mu yi karatun farko kuma za mu yi kokari mun ka hada da usul fiqh da alqawaidul fiqhiyya za ku mu rinka kokari mu rinka ganin muna yin ishara daidai gwargwado na sosan da suka yi a hukunce hukuncen malikiya da suka dace da alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam za mu yi kokarin Allah da mu rinka ishara zuwa ga waɗannan insha Allah ta'ala saboda haka yan uwa dama ce ta samu dama ce ta samu wannan kuma na ɗaya daga cikin abin da ya sa muke samun matsalola in aka zo kitabul buyo da aka kama kan karken risala karken askari sai ga muna samun matsala in aka irin akam din da suka a cikin bulugun manam da an hudu akam sai ga ana samun matsala ba ma a fahimtar sosai saboda gaskiya ba mu da basic foundation ne tun da ƙasa in kuma samu basic foundation don Allah za ka ka har bukhari ka je babu da ya shafi ahkam da ke da ke da alaka da mu'amalat za ka cikin sauki an fahimce su insha Allah to Allah shi ya sare mana Allah kuma ya samu nayi a sa'a duniya da lafiya wa alaikum salam na a ai wannan ajin na ikhwanul muslimin ne mana ne yan uwa musulmi ne ko ina ko ina kake ko ina kake muna fata karfe 8 zuwa 8 da rabi mun fara karatu sannan kuma zuwa 10 da rabin Allah da mun kammala za mu kashi da fannin farko na Ishmawi sai Abiyat na Qurtubi idan mun kammala zama na biyu kuma sai mu sake kashi na biyu zama na uku kuma sai mu kammala Ishmawi insha Allah dama kusan duk muraja'a da za a yi muna fata kuma bayan sallah za mu zo mu zauna ita ma iziyya mai mata wannan karatun da manzumat ibn rashid idan muka samu hutun wata ɗaya kuma sai kuma mu zo mu duka risala ita ma da ibn ashir in mun kammala ta wata ɗaya an samu hutu wata na gaba kuma sai mu zo mu zauna askali da misbahu salik da kanan kuma cikin ikon Allah sun tada sai mu zauna ma a karbin misali da tufatul hukam sai kuma can karke muktasar insha Allah ita da to Allah ka yassare mana saboda haka yan uwa dole ne mu tashi mu yi makan magata na'am za mu tashi wani baiti ne na'am makadin mana injiniya na'am نعم نعم أها to ba gane shi bane lokacin naqs da lugatul qasr da lugatul itmam an gane su koko ba a sake bayani na to to a darasin da ya gabata mun ji cewa afwan menene baitul mal da aka ce za mu tashi ne na'am to kwanda ni na shiga ciki yanzu abun akhun hamun kadhaka wahanu wa naqsu fi hadha al-akhir ahsanu وفي أب وتاليه ينجر شكرا وقصرها من نفسهن أشهر nan ne ko? to mun ji cewa waɗannan al'asma'ul khamsa su ne mene al'asma'ul khamsa akwai abun akwai akun akwai hamun akwai kuma famun ko sai zu ko to kafin mu ci gaba menene sharaɗin zu zu sharaɗinsa eh na'am sharaɗi ne idan za a yi amfani da zu a matsayin ismin min asma'il khamsa min al-asma'il khamsa dole ne ta zama tana da kida ma'anar mene eh ban fuji ba ta zanto tana da ma'anar sahib ko masha Allah zuko to ina shahid masha Allah min zaka zu in subatin abana ko masha Allah adalla zu sharadi ne ba za a mata za a mata mu'amala da haruf harf za a mata li'irabi da harafi ko amma da sharadin ta zo da ma'anin zu kamar idan ka ce ja a zumalin kana nufin mene ja a sahibu malin haka ne ko? masha Allah shi yasa ce min za ka zu in su batun abana na farko kenan sannan kuma famu na da sharaɗi mai sharaɗinsa ita ni ka bani baiki ne a dunkule ban san bushe fassarar baikin misali madalla a cire ma famu sharadi ne idan za a mata mu'amala daga da irin sunan al-asma'ul khamsa sharadi ne sai an share mimun kawai shine min zaka zu in subatun abana wal famu haifun mimu min gubana da kuma famu famu ko famu sharadi ne a cire mini a cire mimun ko shi yasa ya ce mana min zaka zu in subatun abana wal famu haifun mimu min gubana mun kiyaye wannan ko adalla to saura kuma mun ga sunaye guda biyu kenan yanzu ko saura sunaye na uku yanzu guda uku sunaye mai da mai na'am abun afun sai hamun ko alhamdulillah to bari mu rubuta littafin ko Zugashu ko kuma mu ce al-lughatul warida fi asma'in khamsa da sunan akwai lugatul itmam lugatul lugatul itmam ko wannan ita ce lugar kalila afon a lugatul imam a lugatul itimam wahiya أن تكون بالواو رفعا وبالألف منين نصبا وبالياء جرا ina ga masu da misali ko na wani da misali eh a rubuta misal ja'a abuka wa ra'aytu abaka وسلمت على أبيك منيغش إن كل الكيو جاء أبوك فاعل مرفوع بالواو كو لأنه من الأسماء ورأيت أباك مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة وسلمت على أبيك أبي سيدنا اسم مجرور بأنا وأنا مجرور aliya ya tafi min asma da kusa shi ne lugatul ifam a zo da su da alifun da wawan da yaron za a yi sa zo da su da wawan lokacin da fa'a abu za kuma zo da su da alifun lokacin nasfa a ba makana muhammadun a ba ahlul min jari inna abana da fi bayanin mubin ko masha Allah sai a zo da su da jarra da yaron lokacin jarra اذهبي بقميص هذا وعلقه على وجهي عفوا والنياء المخاطبة ngani ko kamar misali ka ce ra'aytu sallamtu ala abi zaidin abi kaga isa majrur bi ala ba la majrur bi aliya wannan ta barakallahu sai kuma luga ta biyu shine lugatul qasr لغة القصر وهي أن تكون بالألف في جميع الأحوال مثل ثم مثله جاء أباك ورأيت أباك داليه وسلمت على أباك shine mai waka ke cewa inna abaha wa aba abaha qad balagha min al-masjid zayataha inna abaha wa aba min mukun ce wa aba abiha da yaro saboda mudaf da mudaf ilay ko sai ce wa aba abaha wannan ya fita na sannan kuma sai luka da uku aka ne ko? ne luka da uku ke zai zama lokacin nafs sai ka ce wahiya an ta kuna wahiya an tu'raba ko an ta kuna an tu'raba bil harakat الظاهره الظاهرة za mu su rabi da halaka wasu suna bayyanannu mif haza abuka ga shahidin nan ba ce haza abuka da wawun ba za ka ce abuka wa ra'aitu abaka nan haza abuka haza mutada abu sai zama ne sai zama khabar mutada marfu'un bi dhammatin zahir ala akhir nan kuma ra'aitu fil fa'il abaka aba sai zama fa'il bihi masun bi fathatil zahira ala akhir haka ne kafin din mudhabi ne wa sallamtu على أبيك سلمت في الفاعل على الجر أبي اسم مجرور بي على كو وعلى مجزره الكسرة الظاهرة على آخره شكرا ودنا سنة لذاك to hannu yana da luga biyu an gama wannan rubutun hannu hannu na ganin ba don shi ma da shi da shi sai dai za a yi sauri ne saboda a lokacin ko wa amma hannu ففيها لغتان akwai na ɗaya shi ne lugatul itmam sai na biyu wahiyar kalila ونادرا فأنت هذا حنو حنو هذا حنو زيد هذا حنو زيد هذا أنو زيد وبدا واو أنو زيد wara'aitu hanahu da alifin nan da wawun nan da alifin wala tanzur sunan al'aura ne wala tanzur ila hanihi sai kuma luga na biyu daga cikin lugatun hannun شيني لغة النقص لغة النقص وهي أن تحذف حرف العلة وتستعمل واستعمالها نعم هاني أقرأ واستعمالها على حرفين مثل هذا عن زيد انغني دربا دربا ورأيت حنه دنسبا انغني ولا تنظر إلى حنه to ولغة النقص أحسن وأحصح من لغة الإتمام شكرا يا بلا لا تسوي na'am na'am na'am eh hannun shi kadai insha Allah to jama'a mun gan shi ko to yanzu ba za mu ci gaba ne baitin ba ba ba matsala kai ko to wa shartu dhal i'rab an yudakhna la lilya ka ja'a khu ka ja'a khu abika za'tila kun ga lokacin da kai musu mu'amala da lugatul itman na farko kenan a kun ga an ce lokacin jarra ana musu mai gani da me ake musu jarra a gawabin ya'i jarra ko to idan ka ce haza abi ungocin nan yawon din ita ce ya'ul mutakalli haza abi wannan babana ne yaron ce lamiri ne na ni ne magana gani amma a nan da ta ce sannan to ala abi ka ƙungocin yawon ɗin harfin madin harfin lila ne ko harfin madin to yanzu da yawon na nan ha za a bi da yawon na sallantu ala abika abika ɗaya suke ba ɗaya suke ba ala abika abi yawon din anan ke cinta wanda ala ta zo ta jarra to harafin madani harafi ne amma yanka ce ha za abi wannan abi yawon din abi yawon mutakallim ne kuma zamir ne zamir mutakallim ne kun ga ita yawon a nan abi suna ne amma ku yawon a nan harafi ne kun ga ba za su yi ne ko to shi ne sharaɗi in za a yi waɗannan al'asma'ul hamsa da irabi irin na al'asma'ul hamsa sharaɗi ne kada a raba su a jikin yawon mutakallin in aka raba su a jikin yawon mutakallin to nan automatically sun tashi daga al'asma'ul hamsa a nan za a musu irabi ne bil harkatul muqaddara in ka ce haza abi wannan babana ne haza sai zan mutu da ko isu ishara mutu da mutu da shiko fi ma fi ma da rafi abi sai ka ce mishi ne sai ka ce mishi khabarun marfu'un bi dhammatin mukaddara lima qabla ya yi mutakallim mana abin zuhurihi an ishtigal al-muhalli bil harakatil munasiba shi kenan ba su ne kuwa kwanci da ke ko kuma zai bayani an gani ko kuwa kara bayani sannan to ala abika abi an mai jarra da ala ko ina ala mai jarra ya bugati nan to yawon ana harafin mabiya ne kawai harafin da mabiya ba daidai cike da yawon na haza a bi wannan babana ne domin yawon a haza a bi ana ce wuce yawon cikin yawon damir ko yawon nafs kamar yadda mai mula haikari ta ce yawon nafs ba daidai suke ba to sharadi ne idan za a yi irabin ga abu a ce mishi ismi min al-asma'i da kamsa to a mishi irabi da ya'un wasu tarifin madda in ko aka yi izafin sa ainihin muzafu ne da muzafu ilayhi a haza abi haza abin muzaf ya'un ne da muzafu ilayhi amma nan ala abika to ka ce ko din abi din ita ce muzaf kafin shi ne muzafu ilayhi ba sani kuwa ku ci an gane ko yayi to anan zan tambaya sallamtu ala abika na yi sallama ga babanka ala ta yi shirya ko to ina ala mujarar da ala ta yi ya ba ko ci ala mujarar ko to idan na ce sallamtu ala abi nan kaga ala ta yi shirya ko to ina ala mujarar da ala ta yi barkan da gini za ka jira ne ala abi sallamtu ala abi na yi sallama ga babana to sai ka ce wajen lirafin dole da kyau za mu ci lirafin sallamtu fi da fa'il in ka yi express abin da kai ci da bakin ciki najeriya ta ga ta zama express sharp sharp ne kawai wallahi sai ka mutum ya je digiri a fannin da ya je digiri amma kana taba shi ka ja sama wayan wai kuma ya fito da business ko second class a abu da ke kwallo ke da wallahi yan uwa mai kokari mun kan kalubale digiri in dai har ka je ka yi shekara hudun nan ko da third class ka fito da shi ko da third class ka fito da shi ana taba ka a ce a wannan da gaske ne ya yi karatu amma yanzu abun mamaki ta kai shi sai ka taba mai second class a ba ka ji shi hasan wayo Allah shi kyauta sannan tafi da fa'il ka shaf shaf kenan in ka buɗe shi sannan tun fi'il madi mutun ala suku ala suku li tsani bi damir rabbi mutaharrik wa ta damir mutaslim mutun ala dhamir fi ma la fi fa'il in ma ka yi iramin farfeso shi ko ni da iramin fi'il madi mutun ala fathi muqaddar mana min dhuhurihi karahiya tawali arba'in mutaharrikat shi ma muka kalma wani su wani sun ce ayi sannan tare wa fi'il madi mabni alayhi mabni ala fatin muqaddar to wannan ba shi ne muka dauka mabni ala mabni ala sukun ko din su sai bin dabira fa ita wannan ya fara zaki to ala sai ta bujar to ga ma shafi nan abi sai ya zama ismun majrurun bi ala wa ala mutjarihi al harf al kasratu muqaddara al kasratu muqaddara bima kamar ya da takaddi so nan za a yi alirabin takaddi ne a nan alirab a takaddi wana za a kaddara wasali kasan a ku duba haza inda za ta ce sallamtu ala to ya kamata ne a ce inda za a ce ala din nan za a ce ne abun haka ne ko abun to amma yanzu sai aka zo da yawon din to yanzu iya yiwa a ce abu abu zai sai suka ce cutar da saboda munasaban yawon da ta zo yanzu ba ɗin bari a cire don sai a samu ta kasara a samu ta kasara da shi saboda munasaban yawon sa kasara da yanzu da an gane shi ko a nan gurin mutane mutane ba wani matsala kawai nan za a yi zami ne da haka mukaddara amma nan inda ka ce haza abi ra'aytu abi sannantu ala abi kaga haza abi خبر رأيت أبي مفعول به سلمت على أبي مجرور فنزع أقدر حرف كلمة كي كسر دي باي دي باي كده شيء مفعول به نزول نسمع مجرور كمان نزول جربه بارك الله فيكم أما أنا ni muhalli shahid din nan ne ake matsayin nan ne abu anan nan ne ismu min asma da khamsa za mu sharba da menene da wawun za mu shi nasaba da mene alifin za mu jira da mene Allah ya sa ya fita Allah ya kara fahimtar da mu shine malamin ce ibn malik dan malik ya ce wa shartu zal i'rabi ai wa shartu hadha al i'rabi sharadin irin wannan li i'rabi na al asma'ul khamsa ai musul li i'rabi da lugatul itmam وهي أن تكون بالألف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا to sharɗin lirabin an yi dafna shi ne a raba su laliya a raba su zaɓi hurufin maddi kawai alifin wawun yawon laliya ban da yawon mutakallin shi ne laliya laliya ina misali kamar ka ce ja a afu abika dan uwan babanka ya zo ina shahidin mu abika kaga ahu abi jaa fil madhi ahu yau ga shahidin nan ko ahu sai ka ce mene fa'ilun marfu'un bil wawi jamil li'annahu min al asma' al khamsa wa huwa mudaf abi mudaf ilayhi majrurun bil ya'i لأنه من الأسماء الخمسة لأن الأسماء يكون بكامل بقى ذا اتلا ذا نادى معنى صاحب نعلم ذا ذا اتلا ما أبو جن حرف إلا أي صاحب حرف إلا يكلم karatun ya fita? to barakallahu fikum to sharadi ne kada a raba su zuwa ga yawon mutakallim kenan idan araba zuwa mutakalli da yaro mutakalli sai al-irabi da harka mukaddara sharadi ne kuma sunan su zama mukabbara in aka ce suna mukabbar ku duba in ka ce waladun waladun yaro ko to in kai tasgiri zai ka ce mene wulaidun wulaidun to kada ce ubayyu ubayyu ayin tasgiri ayin ubayyu abun ubayyu an yi mai kenan nan to kana yi musu tasgiri in aka yi musu tasgiri to za a yi musu rabi ne da harakat zahira su zama mukabbara to in ka ce haza abun wani ai ba mai tasgiri ba ko to sai ka ce mishi ismun mukabbar amma ka ce ubayyu ismun musaddar diminutive noun ya fita ko to Allah ka samu dace kuma sharadi ne su zama mufrada kar su zama jami'i in ka kira ka ce in aka mare su jami'i to za mu su lirabi ne da harakat hadha aba'u hadha aba haula'i aba'una haula'i aba'una u ra'aitu aba'ana da nasba sallamtu ala aba'ina da wasu likasa jarra ko shi yasa ayi kokari ko da kanan zuwa bayan sallah ne a mallaki ibn aqil ga misalai nan wanda nake zamu yanka amfani da su ne muna karantawa insha Allah su ta'ala zamu ƙara samun saukin rubutu saboda kun ga lokacin namu kankani ne to ya bi ta koma da mai madalla yanzu kuma zamu koma kan musanna ne wani dan shari mana da ko akwai musanna in an ce musanna yanzu idan ka ce walad walad yana nufin yaro ko kaga suna ne wanda yake nuni akan adadi na daya ya zama singular to in kana son kamar da walad ya zama guda biyu za ka ce mene waladani ya zama musanna kenan to yanzu zamu ga hukuncin musanna ne musanna menene tarihin musanna dual form musanna huwa kullu lafzin yadullu ala ala sai mukulun da tarihi ba kaga cewa kullu lafu yadullu ala isnayn kaga ce ala ala isnayn to akwai can ilbasi kaga ce manawani amarani zai fada to sai ka ce huwa kullu ismin yadullu ala shay'aini ithnaini shay'aini ithnaini ko kullu zai yadullu ala shay'aini ithnaini afwan shay'aini ithnaini biziya dati maza alif ونون أو يا ونون في آخره هو مثل مني ولدان مدرستان قلمان تبقى حكمه hukuncin musanna yin fa'ul musanna bilmaza bil'arifi wayun sabu wayun jarru afon biliyar to wani zai ce to shi ne gane wani zuru ya kyauta a takaice idan ka ce jalasa wani hulko to sai ka zo da jalasa sai ka zo da yara guda biyu yanzu wani don ai fa'in ne marfin bilwa ko bi zama tun zahira al'akari ko to wani dani nan shi ina alamar rafansa sai mu ce alifu din da ita ce alamar fa'as shikenan kaga wannan fa'ilun marfu'un bil wal ko anan musanna sai a ce fa'ilun marfu'un bil mai shikenan da dai kenan na biyu kuma in ka ce ra'aitu walada za mu ce ne waladan ko kuma walada mai wujan wa kif alal masub minhu bil alif in ji halili ko jamin jikin ai kamar kiwon ne wajen ta ci wanda yiwuwa ko ba da labarin kallon su to inda za ka zo da musanna wani jari nan ka ɗauko shi ka kawo shi nan sai ka ce ra'aitu wani daini wani daini haka nan a nan ka kara alifin da nunu ko a nan kuma ka kara mene yawon da nunu to nan ra'aitu wani daini wani dan anan maful bihi ne masu ila ma'ana man nasaba sai ta ce fata ko to nan ma wani dan shi ma maful bihi ne masu ila alamar nasaba sa ya wudin ne ta ce ya bida barakallahu fi na uku kuma idan ka ce sallamtu ala waladin shi kenan sai ka zo da har ila yau jimla da alaka sai ka ɗauko wani dani ka zo da shi to a nan yanzu tun da ala ta yi ma wani da jarra ko to nan ma ala ta ma za ta yi ma wani dani jarra sai ka zo da shi da ya'un da nunin kawai alamar da jarrar da ala ta yi ala waladin shi ne ne shi ne kasra ko to ala a nan sai ta yi jarra alamun jirin shi ne ne ya mutu su kaga musanna yurfa musanna bi mata bil alif yurfa musanna bil wa yunsabu wa yunsabu bi bil yayi wa yujru kadhalika bil to shi ne kaidar da muka rubuta nan yurfa musanna bil alifi وينصب ويجر بالياء شكرا yanwa yanzu zamani ne ci gaba yi kokari datan da kake sawa kallace kallacen banzan nan mu bar shi yanzu kawai ka sama farfesa youtube ka samu shi hukumar mufanna sai ka rubuta bidiyo ka tura kawai to za a turo maka bidiyo sai ka sa kai kallon ka ka karu gaban misiri yana karatu ko balarabe yana karatun kunce-kuncen allo yana bayani shikenan sai ka ƙara wayewa babbancin ka da wanda ya je ƙasan kawai menene ya gan shi ne ido da ido ne a gani kai ko kana Najeriya ba alhamdulillah ba kawo jirgin sama ba gashi ka gan shi kuma ka karu da karatun kuma yan uwa wannan luga na da amfani ku duba duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam yi magana ko ayar alqur'ani wallahi sai kaga ka'idojin nan ga suna ci mun banci wannan ko Allah ka samu dace Allah mu mu je cikin suratul at-talaqu marratani ba gane alifin ba ai musalla ne na marratani lafzul dalil alal musalla ko kuma ma in ba mu kawo ba wani wani misali za mu kawo na in hadha la sahirani to wannan ma akwai dan iltibasi mu nemo mu nemo wani والذي قال لوالديه أفل لكما والذي قال liwalidai ba ga yawon nan ba eh da mu sanna ne kaga shi nan Qur'ani ya rubuce shi na wali abawaihi li kulli wahidin minhuma as-sulus mumashi na wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini abin me yasa ba ce ilahani ba saboda musanna ne dama yun sabo yi jari bil yayi jamil jiddan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kalimatani khafifatani sai mene kuma thaqilatani al mizan habibatani ila rahman kun gani kalimatani sai suka zo da alifu aka zo da su da alif kaga ya cika kaidan musanna yayin uwa muriki sunnan nan ya zama wannan shine zai baka dama ka iya karanta alkur'ani ka iya karanta ka kawo hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da ka'idojin su yanda haka yanda Allah da manzon suka ce Allah ka samu dace to shine ibnu malik yake cewa bil alif irfa'il musanna wakila to suka ce irfa'il musanna bil alif musanna kan sharafa da alifu to kun ga zama ne menene hukuncin farko ko lokacin rafa'a to zai kawo mana a gaba kuma sauran hukuncin lokacin nasba da mene da jarra to sharafi ne kuma shi musanna musanna yana da sharuɗa shuruɗin musanna watan ko ba kowane suna ne zai zama musanna ba shuruɗu shuruɗu shi musanna sharafi ne أن يكون له مفرد باللفظ أن يكون له مفرد من لفظه dole ne ya zama mana ya zama yana da mufrad daga cikin lafazinsa misali ka ce mene zaidani yaya akwai mufrad da shi mene ne mufrad da shi zaidani to lafazi ba ko wanda ba zai ingire shi da ziyarar alifin da nuna ko yawon da nuna za ka sai shi mutum na yanzu misali a yakin kwana gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ba cin komai sun ne illar aswadai ko aswadani wani da ta sinzu shi ya ko da ne na illar aswadai to yanzu aswadai ne ya ke nufi da aswadai ne alma'u wa tanko dabino da bako to idan ka ce aswad zai nune a kan ruwa dabino to kaga aswad da yi ba zai zama musanna ba kawai sai dai a ce mishi haza min babu taglib haza min babu taglib suna ne wanda aka ji shi ya zo da lafazin musanna amma ba musanna a gini ba ta kwada ba shi da mufrad wannan haka aka ce larabawa suna amfani da shi ko da irin wannan kamar kamarani kamar umarani kamar mene balawan makhtalafar walawan mukaddima ta kitabu isha ya kalli da na imam nawawi ko yawwa imam suyuti mu shi shi ta diri ba yanzu ma lokaci ne na wannan kaje ka rubuta mu rubuta mu opera mini opera ka rubuta mu shi babu taklif sai ka sa pdf ka tura za a tura mu da tafi da yawa shi ke nan ya fi ko to mu- musanna sunan da zai zama musanna labudda an yakuna lahu mufrad min lafzihi wa labudda an yakuna isman mufradan a mu'raban an yakuna mu'raban eh to ashe mubni ba abu shi mufrad ba abu shi mufrad mabni ba asli mabni ne ko to musanna ne ba ba za ka ce a misali ba kun gane yawwa alhamdulillah na
jami alaisa wajen eh, shi fi kaje kamar jami'i shi ma haka na wanda ke nisa ibi ne ko fili ne an shi fili ba ba ba maganin musanna yau ko to barakallahu fikum sannan kuma sharadi na uku Allah ya kuna Allah ya kuna murakkaban kada ya zama murakkab Ah, Abdullahi to kamar shi ko na murakkab abdani za ka ce ko ab- ko abdullahani kaga ba zai yi ba yau dole ne zama ya san Allah ya kula murakkaba kenan idan zan murakkab to ba a mai shi musanna tajuddin to wai tajuddin za ka mai shi musanna ko ko addini kaga ba zai yi ba wannan shi ne sharadi na na uku an an ya kone lagumu masulun min lafzi yan wa mu rike wannan a gidan sa da wannan bayanan dan baka yi gane in baka yi kiyaye su to ko mun kai zika wani shi mun fada wai wani Allah nan ba shi ya saba da Qur'ani a nan Najeriya Allah ya mishi arziki ta bisa karatu duk inda ya ga rubutun larabci duk inda ya ga wata suka da rubutun larabci sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da cin da Qur'ani sai da shi kuma rubutun larabci Qur'ani ne kawai Allah ka samu dace sharadi na hudu wa an yakuna lahu mumasilun mumasilun ya zama yana da ɗanwa kun gani ya ne ɗanwa in ka ce waladun na namiji ko to a mace ba ya kace binki to wannan su ne sharuɗa na musanna ba dukkan suna ne za ka iya bari shi musanna ba sai ya cika waɗannan sharuɗa na farko an ya kone lahu mafradin min lafzihi ya zanto yana da mafrad waladani kana da waladin bintani kana da bintun darani kana da darun an yakuna lahu an yakuna mu'raban kaga ashe mabni ba za ka mai da shi ba haisu mabni ne ko suna ne to zai ka ce haisani kaga ba zai yi ba wa an yakuna murakkaban kada ya zama murakkab kamaruddin to wai yanzu kamar za mu da shi musanna ko ko addini kaga ba zai yi ba sannan kuma kaida ta karshen da hudu an yakuna lahu mumasilin an ya kuna lahu mumasir bil lafzihi ya zanto yana da kamar ka ce da kishiyarsa kawai yana da wani suna wanda irin shi ne kun gani to ya ji wani to shi ne mana ya ce mana bil arfil fa'il musanna wakila ka yi ma musanna rafa'a da alifin ko to akwai waɗansu lafuzza waɗanda aka ji sa ana musu mu'amala da irin da da mu'amala ta irin ta musanna amma ba musanna bane su daga cikin su akwai kila kila kila ma ana mishi mu'amala irin ta musanna wani suna ce mishi mulhaq bil musanna mulhaq بالمثنى it is attached with مثنى ba مثنى bane amma ana mishi mu'amala ne da مثنى haka haka ce alqur'ani da hadisi sun zo da shi mun gane ko ka misali idan ka ce mene ja'a ja'a rajulani ko kuma sai ka ce ja'a kilahuma ja'a kilahu ma kuma kila ba ga ibn ba ra'aitu kilaihima kilai ba ga ran ba sallantu ala kilaihima to amma fa da sharbi kiladin nan bi sharti an يضاف إلى ضمير لشيء دي أعرف أجل كلمين فهمتني؟ شيء نزاع مش الإعرابي بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا يوه. شوف وإذا أضيف إلى اسم ظاهر إن أكرم أجزاء بالسنة ظاهري فإنه يؤرب فإنه يغلب بالحركات المقدرة ba in na karaba zuwa ga suna zahiri to sai kai mishi rami da harka mukaddara misali mu duba nan yanzu idan ka ce na insha yau zan zo saboda mu rubuta abin a fi gane shi ko? za ku mu lafiya a ni da wannan kawai bane shi da sai kun shukra yanzu idan ka ce ja'a misali misali akwai wata sunanta afa ja'at afa رأيت أفا سلمت على أفا كنت أفا أنا جاءت أفا أفا أي فاعل يكو يزال مثل إلهي سمت فاعل مرفوع بضمة مقدرة على رأيت فعل فاعل رأيت أفا نك أفا أفا لن تزمنين مفعول به منصوب بالمني بالفتحة المقدرة على سلمت على على أفعل يسلم أفا على مجر أفا اسم مجرور بألا وعلى متجره الكسرة المقدرة على ظاهر على آخر جميل جدا فهذا الشيء ما إذا عفوا كلا إذا كان رجل رسولنا زاهر misali idan ka ce ja'a kilar rajulai ne ra'aitu kilar rajulai ne kiltar jannata ne ko sallamtu ala kila rajulaini to mu juba da ke dan uwa nan ba mun yi lirabi da harakat muqaddara ba to a nan ma jaa kila rajulaini ina fa'il din ma nan dukan mutane biyun su zo ina shine fa'il din ma nan to nan ka ce fa'ilun mafhum bil harakatil afa fa'ilun mafhum bil harakatil muqaddara ko to nan shi ma ka zo jaa kila sai ka ce kila jaa bil madin kila sai ka ce fa'ilun marfu'un bi dhammatin مقدر على الالف وهو مضارع رجلين مضارع به جدع بارك الله فيكم ارايت كلا رجل كلا رجلين ran ra'aitu fi wa fa'il afa zakatu maf'ul bihi mansub bil bil harakat bil fatatin qadara ala ra'aitu kila shi ma ra'aitu fi wa fa'il kila sai kace mene maf'ul bihi mansubin bil fatahati muqaddara ala wa huwa ar-rajulin sai kace mene shikenan sannamtu ala kila rajulaini sannamtu fi wa fa'il ala mujarrad كلا سكت من اسم مجرور بأنا وعلى مجرده الكسرة المقدرة على saboda haka sunan da ya kare ke da alifun kaman afa ana ce mishi ne maqsul ko to saboda haka su kila idza udifa lafzu kila ila ismin zahir fa innahu yu'rabu ko kuma fa inna lahu hukmul maqsul shikenan ko karatu karatun ya fita ku kullum ba na mantawa da malami na wanda muke karatun alfiyar nan guri daga mustapha cikin ikon Allah sun ta'ala yadda kuka gani haka yi mana dage-dage da karatun nan to don haka yan uwa kada manta da kai ma ka samu alheri ka je kai ma ka je ka bada gudunmuwa kai Allah ka samu dace kuma alhamdulillah lokacin da muka karatun alfiyar nan kun ga gidajen nan da ke bayana duk ba su a lokacin nan da daddare muka yi kamar yadda muke wannan karatun zan je can bakin kasuwa limanci in jin koyo karatun nan in dawo gida tun ina dawowa gida karfe sha ɗaya goma da rabi na dawo ina dawowa sha ɗaya na dawo ina dawowa karfe sha biyu wallahi akwai sun da karfe ɗaya da rabi na dare na dawo kuma a ƙasa amma wallahi wallahi hadafina to ba karatun certificate ba ne balanta na yin cikin samu lecturer in samu kuɗi wallahi ni kawai na yi karatun ne domin in samu abin da zami musulman annabi sallallahu alaihi wasallam aiki da alkur'ani shine kawai wallahi karatun manufar alhamdulillah Allah ya karba mana yan uwa dole ne mu karatun da manufa in kai karatu da manufa sai kai mamaki ne sakamakon da Allah zai baka alhamdulillah ba wai na yi rubuce rubuce ne da yawa ba waɗansu rubucin ina kansu ne yanzu alhamdulillah na rubuta littafi da riwayar kalun aljawabin fi usul riwayar kalun alhamdulillah gashi na tana ta yawo a gari in kana son ka samu littafin ka je kofar doka wajen aliyu mai shirin tafai ka ce mishi kana son aljawabin fi usul riwayar kalun yan wa dan fana hudu ne da Allah sa aka sani da larabcin shine fara Allah ba mu da mun ka samu kawai rubutu alhamdulillah yanzu ku taya mu da addu'a ina nan ina rubuta na war shi na ma gama amma ina ƙara tace ta ne aljawari fi usuli ruwa tiƙalu ku samu cin addu'a Allah ya sare mu kammala fi riwati usuli fi usuli warshin Allah ya sare mana kammala da editin mu kuma kawo abin zafuka saboda fa'idan tudi shi sannan akwai na ruwayan Hafsin Duri Duri Kisa'i akwai na ruwayan Duri Abi Amr bayan wannan ma akwai waɗansu da tafi madadan da muke fatan mu rubuta Allah ya a taya mu da addu'a akwai wani mulan littafi idan muke fatan rubuta shi akan na ba rubuta ma akan sarfu zai zama shimfiɗa ne ga lamiyatul af'al duk wanda ya karanta ne fahimtar Allah da zai iya fahimtar lamiyatul af'al insha Allah na ibn malik to Allah ya sari mana to bil alif al fa'il musanna wa kila kai rafa'a ga da alifun da suna musanna shi suna musanna yurfa'u bil alifi wa kila haka da lafazin kila amma kila din ba mushi li'irabi irin na musanna ma'ana ba ba shi hukuncin musanna idza wusila in aka sadar da shi bi mutmarin ay bi damirin da suna lamiri lamirin amma in shi sunan kila din yana matsayin mene mudafar kun gani kenan idza idan aka raba zuwa ga lamiri shi na ke mishi li'irabi irin na musanna mafhumul mukhalafa na nuna idan aka raba zuwa ga suna zahiri to fa innahu ya'khudhu hukuma madha al-ism al-maqsur shikenan kawai ya duka to akwai sauran sunayen suma da aka ji ana musu irabi irin na musanna ga suna akwai kilta kaza kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani akwai kilta ja'at kiltahuma kun gani ra'aitu kiltaihima da yawon ko sallamtu ala kiltaihima gani shi ma diga shi amma in ka ce ra'aitu ja'a kiltal bintaini kilta albintaini to nan ma sai mu sai ya dauki hukuncin mene maqsu sai abu shi lirabi da harka zakira to daga cikin sunayen da ake musu lirabi irin na musanna amma ba musanna bane akwai isnani da Allah me me mufradin isnani ai ko kan shirbi ai in shirbi musanna ai gurin da ko mufradin ko eh isnani da ai wani kile ce to ai ai kamar da aka ce akwai waladin akwai bintin ko to isnani ai akwai isnani ko sai mu ce eh to mun yadda akwai to amma isnani me mufradin shi laysa da ko mufrad min lafzihi akwai isnatani shi ma sai waɗanda suka ce mulhaqat bil musanna jaa asnani ra'aitu ithnaini sallamtu ala ithnaini ja'at ja'at ithnatani ra'aitu ithnataini sallamtu ala ithnataini thani ithnaini idh huma fil ghariko inna iddatu shuhur inda allahi na ashara shahra kabnaini haka nan ma ibnaini ibnun ibnaini ibnani wabnataini da ibnataini yaji da su ma suna gudanantuwa da hukunci irin na musanna ya fita to ya faɗa mana musanna ana mishi rafa da mene alif ko ina ne shahid anan abaiti bil arfil fa'il musanna ko to ina lokacin nasaba da jarra kuma gashi nan wa takhlufu ya fi jami'i hal alif wa takhlufu ya kaga ya'un tana maima al'alifa harafin alifi jami'iha a cikin dukkan waɗannan sunayen da muka kawo kenan da musanna da mulhaqat bi musanna dukansu idan aka zo banda halin rafa za zo da yawon da ko to a wani hali shine jarra halin jarra wa nasban da nasba sai ka ce ja'a rajulani ra'aitu rajulaini to ka dubi yawon din ta kafin ta wani wasuli aka sama fatha ko sallamtu ala rajulaini kaga shi ma ai an saya ko to ya wannan ta zo kafin menene shi ne ke cewa kad ulifa an saba da haka ne mana an saba da zuwa da ya'un lokacin jarra da nasba ba da fatin a gaban fataha ashe kaga idan ka ce ja'a ja'a muslimina zai zama sanna ba zai zama sanna ba saboda ya saboda ita wacce da yawon ta zo kafin menene kasra ne ko wanda sai zama jamu muzakkar muzakkar sali baki ya bida mun bace shi ko to barakallahu fikum sannan kuma sai jam'ul muzakkar sali yansa ahadun la sabura banki uku kenan ko? ok a yanzu mallaki banki hudu ko? to jamil jiddan warfa bi wawun wabi ya jirurwan sibi salima jam'in amirin wa mudnibi yanzu kuma zai mana magana ne akan jam'ul madhakar sali jam'ul madhakar sali jam'i na maza ما معنى جمع مذكر سالم هو كل لفظ يدل على من أكثر من اثنين بزيادة ماذا؟ بزيارتي بزيارتي واو ونون عفوا أكني بزيارتي واو ونون نعم ويا wannan ko fi akiri da misali idan ka ce ja'a al-muslimu to idan kana son ka ce musulmi jami'i ko sai ka ce ja'a al-mini muslimu da kaga ka ƙara wawan da nunin a ƙarfinsa wanda ya zama jami'u da kai sare haka ne ko sannan kuma idan lokacin rafa'a kenan lokacin nasaba idan ka ce ra'aitul muslima shi suna ne mufrad kaga shi da nasaba ko to idan musulmai ne da sai ka ce mene ja'al muslimina da yawon ko adalla wani lokacin nasaba kenan lokacin jarra sallamtu alal muslimi suna mufrad abin nan kuma idan jam'i ne sai ka ce mene sallantu alal muslimina tunduran da kyau haga shi wannan mufrad ne ko wannan kuma musanna ko jam'u zakari salim shukran ja'a fi namadin almuslimu fa'il ja'a almuslimuna muslimuna nan sai ka ce mishi fa'il to nan muslimu ya zo da rafa ko muslimuna to ina rafa sa wawun din nan shi kenan kawai nan ra'aytul muslima muslima ya zo da nasaba duk saboda mafulu biyu ne ko al muslimi ne ina nasaban sa ya an kawai ko ya hakuri ina nan yin gwari gwari saboda na farko waɗanda wani ya bi wani to waɗanda kamar mu ne ƙananan ɗalibai kaga insha Allah su tada za su ƙara kowa za su gane karatu insha Allah ta'ala ma ka ga ka samu dama idan kai musan da ni ko zuru da kansa da koma gida za ka kira iyali ko wata kuma kana kira mani ne ta kuma idan Allah kai mu na eh gaskiya ne Allah ya samu ya ce sallamtu ala almuslim ala almuslimi kaga mun mai jarra da mene da da kasra ko to muslimi na ina alamun jarrarsa da alati ya mun ko kamar cinta to saboda haka jannu zakar salim yulfa bi mini bil wawi wa yunsabu wa yujarru shi kenan shine hukuncin sa hukmuhu yurfa bil wawi wa yunsabu wa yujarru shi kenan ok afwan ba mu rubuta sharuɗin sa ba shi ma ba zan mu zakar salim ba shurutuhu yana da sharuɗa to ga sharuɗin sa za mu gani na farko an yakuna alaman limudhakkarin sharuɗin farko an yakuna علما لمذكر عاقل ya zato suna ne na mutum mutum kun san alam ai shi ne proper noun ko suna a yarantaci kamar amir amiruna لمذكر عاقل خاليا من التاء أن يكون جمع لمذكر عاقل khaliyan yanzu babu ta'un minat ta'i kaga muslim sai ku ce muslimuna to ya kace muslimatun ya kace sai ku ce muslimatuna ai saboda yana da ta'un ko kaga ba za ka yi mishi ba barakallahu fiku
نعم نون أن يكون علما لمذكر خاليا من التاء
sharadi na biyu kuma an yakuna mushtaqqa mushtaqqa mana ya zanto derived noun suna ne wanda aka ciro shi da kota kalma misali idan ka ce muslim kun gani muslim mithlu ko muslim ai kaga muslim an ciro shi ne suna ne ko an ciro shi ne daga mene aslama saboda haka shi in ka ce muzlim ushukka min asli aznaba ba sani ba ko mun kwanci duk ɗan karatun ko wasu kuma sukan ce shi mujan muzakkar salim kamar da muka huwa ma dalla ala akthar min ithnayn wa agna an al muta'attifayn to bari mu fasara baiti ma ma ibn malik yace warfa bi wawin wa bi jajr wa bi salima jam'in amirin wa mudhidi warfa bi wawin kai rafa da wawi wa bi jurur wajurur biya kai jarra da ya'un wansu bi kuma kai nasba din da ya'un salima jam'in da jam'ul muzakkar salim takadirin baiti shine warfa salima jam'in biwawin jam'ul muzakkar salim kai mishi rafa da wawi an gane shi wajurur biya wansibi ko kuma wajurur wansibi biya kai jarra kuma kai mishi nasaba da ya'un duk dai mun gani a doko barakallahu fikum amirin misali amir yanzu misali idan wani ya shigo ne mace da Allah ina neman amirin ne dukkan mu za mu tashi mu ce ga mu wa zai tashi mai wannan sunan ko kun ga ya zama alami kenan suna ayyanantacce suna sanannen shahararre ga wanda aka lakaba masa kana faɗowa shi kawai za ta ji kawai muna zaune ne sai muka ce ana tilawan alkur'ani sai ni ce kai kaji wata tilawa na da ala tilawan wace ce wannan waye waye mai wannan karatun sai wani ce ai ala abdullahi abba ne ina jin ba za ka taba daukar ni ba ne kai tsaye kai wanda miki mai sunan shi ne wanda ke share da suna anan shi ne shi ne kawai za ka kara shi ne alam proper noun to amir malamai suka ce dalil abin da me yasa ibnu malik ya kawo nan misalai amir da mudnib amir dan ya nuna maka sharadin shi ne zama mene alam kaga amir ai suna ne na mutum ayyanantacce kuma ga mai sunan kuma ai na na namiji ne ko amir akwai ta'on to shi ne kalin min al-ka'i kai ban sani sharadin ne wata shi ne na ibnu malik shi sai ka fara cikin baiti alaballada wa mudnib muznib da kamere ne aznaba yuznibu kaga mushriki ko to sharri kenan shine na ibnu bari ka kamana kaga fasahan malamai to Allah shi cikin su musu rahama to shi ma jam'ul mudhakkar salim yana da mulhakat sunayen da aka ji ana musu mu'amala irin wannan mu'amalar daga cikin su akwai wa shibru zaini afwan nan ne baitin kuwa to wa shibru zaini abin da ya kama da waɗannan abubuwa guda biyu suwa kenan a bayan mun wuce wasu sunaye guda biyu sune mene amir da mene muslim jamil jiddan to wa shibru zaini akwai abin da ya kama da waɗannan guda sunaye guda biyu wajen hukunci wa bihi 20 sai ka ce wa ishiruna bihi haka nan ma akwai lafazin ishiruna ma'ana akwai wadannan sunaye da ake ce musu mulhakat bil jam'il mudhakkar salim daga cikin su akwai mene ishiruna jaa ishiruna min at-talaba ra'aitu ishirina min at-talaba sallamtu ala ishirina min at-talaba kaga ishiruna ishirina rafa'an wa nasban ko ajaran wa nasba ishiruna fa'il bil wawi li'annahu mulhaq بالجنب المؤنث السالم المذكر السالم رايت 20 مفعول به منصوب بالياء لانه ملحق من بالجنب المذكر السالم سلمت على 20 شما شكت مجرور بالياء لانه min al-mulhaqat bil wajen muzakkar salim wa babuhu haka nan da babu 20 20 wa babuhu 20 30 40 50 70 ok akwai 60 70 80 90 to iyakan tikiyon kenan Mm. Wal- daga cikin mulhakat wa babuhu wa ulhika sai ka ce wa ulhika babuhu an yi ilhakin babin 20 da mene shibu zaini ko jamun zakar salim wal ahluna Allah yana cewa cikin suratul fatih sai yaqulul mukhallaf sai yaqulul mukhallafuna min al arabi shaghalatna amwaluna wa ahaluna to ahalu din nan shi ma mulhaq ne bil jam'i muzakkar salim ah ta wani zai iya cewa ai ahaluna yana da menene mufrad ko bai mufrad din shi to wane ne aka taba kiran shi da suna ahalu a duniyar nan kaga ba anan bane ayi to to ba kaga mulhaq ne bil jam'i muzakkar salim ba zai zama jam'i muzakkar salim ba duk sunan da bai cika waɗannan sharuɗan ba ba zai zama ka ba za ka ce mishi li annahu jam'u mudhakkar salim sai dai ka ce li annahu mulhaq bil jam'il mudhakkar salim ya bi ta ko to daga cikin su akwai ulu qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin aha ghaira uli darari kaga uli kaga ai gashi nan jarra da ya'un sai kuma mene misali ulul qurba na inna ma yatadhakkaru ulul albab kaga nan ga wawan nan lokacin rafa'a ko sai kace li annakum mulhaq bil jannati dhakar salim yan waya bita Allah ka samu ne a sa'a wa alamuna ka har ma da alamu alimuna alimuna alim ba wani su- ba wani mai suna alim to saboda haka ba zai zama جمع ذكر السالم سيدي كتير ملحق بجمع ذكر السالم وإليون eh kana da alamuna kana da alimuna ga alhamdulillah rabbil alamin alamin alalamina ba mu zakar jama'u zakar salim sai kace mulhaq bil jama'u zakar salim insha Allah ah mu duba cikin suratul rum mana wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan an khalaqakum min ah, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa min ayatihi to hadda inna fi zalika la ayatin lil alamin wa tikra'a lil alamin yawfa ya fito ko to Allah ya saka da alheri akwai illiyun akwai kuma araduna to sai ka ce wa shadda araduna amma shadh ne araduna an ji shi ya zo cikin a ya zo cikin larabci an ji lafazin ardu sai suka ce araduna wani mai waƙa yana cewa laƙad bajjatul arduna id kama min bani sadusin khatibun fauka a awadi min bani arduna sai aka ci ko ya kawo shi jamus bakar salim amma shaf ne wannan shine wa shadda arduna ardu mai jami'in ardu shine aradun ara aradun shine jami'in sa wasu sinuna kai hamma da sinuna sinuna shaf ne sinuna shaf ne an ji addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mushrikai ya ce Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini Yusuf ko Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini Yusuf sini Yusuf to kun ga nan sini an mishi mu'amala da mene jam'ul mu'annath salim da ya'un sini an mishi muzakkar salim shukran muzakkar salim wa babuhu to sinu sinuna sinuna da kyau menene mufradin sinuna sanatun ko asalin shi babu tamun din nan asalinsa shi ne sanawun sanawun kamar misali kamar ya izatun kun gane asalin izatun shi ne menene izawun da wawun alladhina ja'alul qur'ana kaman idatun idatun asalin shi da wawun ne idawun mun fahimci wannan ko to sai aka yi mana wani abu da ake ce mishi at-ta'wil shi ma babu ne musamman a cikin nahawu sai aka share wawun din da yake harafin illa ne sai suka share wawun din wa uwuda sai aka musanya da mene ta'u to shi ma ai kuka lura harfa nawa ne kafin ta'u din daya biyu ko daya biyu daya biyu kun ga ta'u din ai sai ya ce ko mubaddala ce min alwawi asalin tawawun ne a wurin sai aka musanya ta da ta'un ko to shi ne wa babu shi ne mene wa babu wa mislu hinin kad yarif dhal babu wa mi- wa kad yaridu dhal babu dhal bab mislu hin yawa an mu- na mun kawo nan ko to wa kad yaridu hakika ma zai iya zuwa a wannan babi labazin hin suka ce kadnan litakalil ne tana fa'idar da karanci ne to shahidin ai takalirin baitin suka ce wa kad yaridu wa kad yaridu za shi ne fa'il wa kad yaridu zalbabi haƙiƙa kaɗan aka samu wani lafazi shi ma ya zo a cikin wannan babi ɗin kamar misalin wani lafazi misla him kamar him ƙunga him larabawa suna mishi da irabi wajahi biyu ne kun gani wajahi biyu ne mu kiyaye da kyau waɗansu sukan ce suka mishi da irabi da harka sukan ce haza hinun haza hinun kaga hinun zai zama khabar marfun bil minin bai zama ta zahira al akhiri lokacin nasba kuma sun ce hinan da nasba da batatain lokacin jira sai su ce hinin shine alqur'ani ya sauka da shi halata alal insani hinun ay kad ata alal insani hinun min ad-dahri hakika wani zamani ya zo ma dan adam ne kun shay'an mazkura bai zanto wani abin ambato ba da can ba kafin halittar dan adam ba ma a san dan adam ba ba a ma ambatansa amma yanzu gashi ana ambatan dan adam a bayan ƙasa ya fita ko to kun ganin hinun sai ya zama to fa'il marfu'un bi dhammati zahira al-akhir to ba nan ne shahidin ba shahidin mu shine wannan wajen gina biyu wadansu suna mishi mu'amala da jam'ul zakar salim amma idan sun tashi sukan zo da shi da yawon ne kawai akwai da wani hali su ce ja'a hina misali ra'aitu hina nazartu ila hina akwai tafakkartu an hina kun gani in ka ce ja'a hina sai ka ce ja'a fi'il madin hina sai ka ce mene sai ka ce fa'ilun marfu'un bil mene marfu bi dhammati muqaddara alal ya'i kun gani yawwa yanzu idan kace ja'a muslimuna muslimuna kai musharfa da mini to shi hin idan ka zo da shi a matsayin jam'u muzakkar salim ala lugatin ukra to zai zo da menene ya'un ne kawai shi ke zuwa da shi sai ka mishi da dam- marfu eh, damma bi rak'a sai ka mishi rafa'a amma da zama da aka darata kan mene shi kenan ra'aitu hina maf'ul bihi mansub bil bil fatati muqaddara ala al ya shi kenan sannan an tafakkartu an hina kun ga dai nunin din su ce mummiya ce al fatihi kamar da kace ja'a muslimu na sallamtu ala al muslimi na tafakkartu ala al muslimi na ya fita barakallahu fikum shine wa qad yarid zalbabi mithl hin mithl hin hakika ana samun kadan akan samu wani wani lafazi yazo a cikin wannan babi kamar lafazin hin wa huwa inda kam wa huwa yattaridu inda qawmin amma hakan yakan zo da yawa a wajen waɗansu mutane waɗansu suluga to a nan inda za ka iya za ka more sai ka samu shiru na alfiya wanda suka ɗauwala maka suka ɗauwala bayanai shi ibn aqil ya ɗan takaito ne kawai ka je ka samu littafin sharh ushmuni ka sami awdahul masalik na ibn sham da littafan da suka suka ɗauwala bayanai ka je ka samu al-ashra wan nazair na al-imam suyuti da dai sauransu to nan ne zaka samu bayanai yalautattu akan menene akan irin waɗannan misalai din shi ko ibn malik ya dan kawo mana guda ɗaya ne ko sai wuce sai mene kuma na'am wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq haka ne bi aksi zaka sta a wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq faftah wa qalla man bi kasrihi natak jam'u mudhakkar salim ma hukmun nun jam'u mudhakkar salim البناء على الفتح جاء مسلمون نعم سلمت على المسلمين نعم ناديت المسلمين نعم kaga nuni din sa mabni ne ala fati ko to akwai lodin su daga cikin laraba waɗanda su kuma suna mishi kasara ne nuni din sai sai ja al muslimu ni ra'aytu al muslimi ni sallamtu ala al muslimi ni a ai sai mu kai saboda ka saba da fata ne ai wanda shi kuma ya saba da kasara sai ga mai fata shi ko yana mishi to shine abin da ya fi yawa a cikin larabci shine nunin din jamul zakar salim da mulhaqat ai mata fataha amma an samu waɗansu larabawa daga cikin larabawa kaɗan da suka mishi kasara shine wannan wajen wannan majmu'un wa bil tahab fafta daga dirin mutum suka ce fafta nuna majmu'in nunin na jamul zakar salim ka mishi fataha wa mal tuhika bihi ko manta haka bai da dukkan sunan da aka hada shi da jamul zakar salim kaman ahaluna kaman alimuna kaman arazuna ahaluna ishruna jamil wa qalla man nataka bi kasrihi wa qalla man nataka bi kasrihi amman kadan an samu waɗanda suka yi furuci da jam'u muzakar salim da mulhaqat nashi da kasaran nunin kaɗan ne aka samu a cikin larabci ban sani ko an nabbanci bai kin to Allah ka samu nayi asa duniya da lahira yan uwa fa Allah ya ba alfiyan nan shahara a duniya Allah ya ba ta karɓo. duk inda ka je koyon lugha musamman a matakin digiri to albiyatu bin malik ake sawa shi yasa gaskiya da department of arabic za su gane a jami'o'in najeriya da albiyatu bin malik aka rarraba tun daga nce amma ku za a aiki za a aiki to allah ka samu dace allah shi mana jagora allah shi saka malamanmu da alheri ban sani ba wannan afwan wa nuna ma sunni wa nuna ma sunniya wal mulhaq bihi bi aksi zaka sa'amaluhu fantabi to mun ji kuma mun musanna ja'a muslimani ra'aitu muslimaini sallamtu alal muslimaini ita kuma ana mutum menene mabniya ce al kasr ko to sai aka ji kuma wadda su laraba su kuma sun mata fataha ja'a muslimana ra'aitu al muslimaina sallamtu alal muslimaina shi yasa ce wa nunu ma sunniya wal mulhaq bihi bi aksi za ka sa'amaluhu fantafi wa nuni ma sunniya nunin na jamar muzakkarin salim ana mata fataha ko wannan shi ne mafi shahara amma an ji wanda suka mata kasara ko to sai ka ce wa nuni ma sunniya kaga nunin ta musanna wal mulhaq bihi da mulhaqat na musanna ista'amaluhu bi aksi zaka sun mishi mu'amala da aka san wancan sai aka ji waɗansu suna mishi mene suna mishi fataha su kuma istamaluhu bi aksi zaka sai aka ji wasu larabawa sun mishi mu'amala da aka sun jam'unin ta jam'unin muzakkar salim fantabi to ka fada ku ka fada ku da waɗannan lugogi da na ka maka ya fita mun kai garke to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora duk kun gari ga ibnu aqil nan duk yana ta kaka mana misalai arafna ja'af arafna ja'faran wa bani abihi wa ankarna za'ani fa akharini me ba ce akharina sai aka ce akharini a kullum jihari hillin warki halin amma yi buki alayya wala ya ƙini wa ma za ta bugi shu'ara minni wa garja wasu sunan arba'i ini arba'i ne haka ji wani suka ce ala ahwazi ala ahwazi ala ahwaziyaina istaqallat ashiyatan fama hiya illa lamhatun wa tajibu ya kamata ya ce ni ala ahwazaini a ala ahwaziyaini sai aka ji ya ce ala ahwaziyaina to ga sunan insha Allah idan Allah kai musu mu tashi menene can gaba wa ma bita wa alifin kajjumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasr ma'a Allah ka samu dace abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu iko muka karanta daidai Allah ba mu lada akai da ake da shi yadda ya dace abinda kuma ne kuskure Allah shi fahimta da mu kuskure ne ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu